أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ainihin wato safiya ta litinin sha biyu ga watan goma watan shawwal jiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu wanda shi ya yi daidai da ainihin wato ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ishirin da uku a lissafin baturi sha biyu dai ku ko sha ɗaya ne ko sha ɗaya to la mushkila to a ci gaba da karatunmu na littafin kitabu tauhid na shekul islam muhammad ibn abdul wahab wanda yau muka dawo hutu bayan wato hutu na azumi muna cikin babi na hudu ne na ga babu du'a ila shahadati allah ilaha illallah za mu tashi fihi masail wanda zai zama karatu na goma insha Allah ainihin ما ثاني فضل من اتبع من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنية التنبيه عن الإسلام فإن كثيرا من الناس يدعى إليه وهو يدعو إلى نفسه الثالثة أن التنصيرة من الفرائض الرابعة من دلائل الحسن السلفي لكونه تنزيها لله تعالى عن المحبة الخامسة أن أن النفوس بالشرك كونه مثبتة لله السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين ما يكون منهم ولو لم يشركوا السابعة سنة في أول واجب الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى يبدأ به قبل كل شيء حتى التاسعة أن معنى أن يوحدوا أن يوحدوا الله معنى شهادة أن لا إله معنى شهادة أن لا إله إلا الله العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها الحادية عشر التنبيه على تعليم بالتدريج على التعليم بالتدريج الثانية عشر البداءة بالأهم فالأهم الثالثة عشر مقرب الرابعة عشر كشف العالم كشف العالم الشبه كشف العالم الشبهة عن المتعلم الشبهة تكو الشبهة بجمع يذكر لا بأس الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال نعم Malam ya ce fihi masail a cikin darasin akwai mas'aloli. Al'ula mas'ala ta farko adda'awatu anna da'awata ila Allah tariqu man ittaba'a lam ittaba'a ar-rasuli اتبعه صلى الله
na shi na ma'aikala ne to da abu da yin lallai kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ita ce hanyar wanda ya bi manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam saboda ya ce qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen ibn al'uthaimin rahimahullahu ta'ala sai ke cewa آه، وأشمل من ذلك والأبلغ في مطابقة الآية أن يقال إن الدعوة إلى الله طريق الرسل وأتباعه yace abin da ya fi gamewa kuma abin da ya fi dacewa da ayar wato a cikin matsalar kamata ya yi ya zamanto kira zuwa ga Allah shine tafarkin manzanni da mabiyansu wato kamar sai a faɗaɗa abin shine tafarkin manzon Allah sallallahu da mabiyan shi to hakan dukkanin manzanni Ah, tafarkin su kenan kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala المسألة الثانية التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه فذكر واقع مدى إخلاصه دان الله domin da yawa daga cikin mutane ko da ya yi kira zuwa ga gaskiya shi abin da yake kira a kai karantarwar tashi gaskiya ce to amma yana kira ne a fakaice zuwa ga kanshi yana kira zuwa ga a girmama shi yana kira zuwa ga a daraja shi yana kira zuwa ga a fifita shi akan wani duk da abin da yake karantarwan kala Allahu kala rasuluhu ne amma dai an fake da guzuma ne an harbi karsana ina fata an fahimci wannan a ina za a fahimci haka na'am shahadu la ilaha illallah la cikin ayat ad'u ila Allah kul hadhihi sabili ad'u ila Allah kaga ya kayyade ya da'awar shi zuwa ga Allah dan Allah yake kira abu Allah inni akhdari yace wa yas'alu al-ulama'a wa yaqtadi bil muttabi'ina lis-sunnati alladhina يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان malamai mabiya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suke nuni zuwa ga abu Allah kuma suke gargadi daga bin tafarkin shaidan ba su kira zuwa ga maslahar kansu ba su kira zuwa ga su a girmama su ko a tara musu abun duniya ko a ji tsoron su ko ai kaza wannan sai dan bid'a dan bid'a shine da'awar shi tana karewa zuwa ga mutunta shi da waliyan shi in yace a girmama waliyai ba wasu waliyai yake nufi ba shi din da ya katan nadi a gaban ku amma malami na sunna to yana kira zuwa ga Allah ne a tsarkake Allah da bauta a yi Allah biyayya abu sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a yi masa biyayya an fahimci wannan ai الثالثة مسألة أكو أن البصيرة من الفرائض للي كرا زواغا إلمي كنا لغا تكين فرلي سبو دياتي على بصيرة أنا ومن اتبعني da haka ba a da'awa da jahilci ba a da'awa da jahilci domin faqidu shay'i la yu'ti abunda ba shi da abu bayan da za a iya bayar da shi so da haka kafin mutum ya fara da'awa motsi na farko ya san ita addini ya san addini ya san ita da'awa yasa sai ya ce kul hadhihi sabili wannan shine tafarki na ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah akan wannan tafarki ala basiratin a bisa ga ilimi da hujja ana wa man ittaba'ani da ni da waɗanda suka bi ni to fa abinda muke kira zuwa gare shi akan ilimi ne kuma ba kowane kalan ilimi ba ilimi na basira ma'ana ilimin da yake na hakika ilimi na gaskiya ba wai ilimi na wahami ba ilimi wanda yake kan daidai ba ilimi na ainihin shirme ba الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة daga cikin dalilai na kyawun tauhidi kasancewar tauhidi tsarkake Allah ne subhanahu wa ta'ala anil masabbati daga duk abin da ya kasance kaskanci ne masabba a nan al'aibu ake nufi al'aibi da tawaya na annakusu to tsarkake Allah yana daga cikin alama ta kyawun tauhidi kasancewar shi tsarkake Allah daga tawaya wato ba wai a tsarkake shi daga tawayar da yake tare da ita wal'iyazu billah mana a tsarkake shi daga tawaya ko na ƙasar da wani zai iya jingina mushi shi yasa sai ya ce wa subhanallahi wa ma ana minal mushriki kaga cewa wa subhanallah tanzihun ne sarkake Allah subhanahu wa ta'ala daga abin da wasu suke yi na kira zuwa ga wasu waliyansu daga abin da wasu suke yi na kira zuwa ga wasu shehunansu da ɗawazinsu shi yasa sai ya ce amma ni Allah ce ka gaya musu hadihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani yani da shi da mabiyan shi suna kira zuwa ga tauhidi ne sabanin abin da wasu suke yi na hada Allah da wani da kira zuwa ga bautar wani Allah daga sai ya ce wa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah muna tsarkake Allah daga abin da ake jingina mushi na shirka wa ma ana minal mushriki na ni ba na tare da wa'incan masu shirki da Allah na fata an fahimci wannan alhamisa anna min qubuhi shirki kaunuhu masabbatan lillah lallai na daga cikin muni na shirka kasancewar shi jingina tawaya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda ya ce wa ma ana minal mushrikina bayan ya ce wa subhanallah wasu ce wa ma ana minal mushrikina domin wa ma ana minal mushrikina kishiyarta jingina na ƙasa ne ga Allah da ya riga ya kore a karan fari da cewa wa subhanallah ku ce wa ma ana minal mushrikina ma'ana bana tare da wa'incan waɗanda suke shirka da Allah wanda yin shirka da Allah jingina ma Allah masabba ne to ni bana jingina ma Allah masabba kuma bana tare da masu yi mishi haka wanda ita wannan masabba din shine a bauta ma wani shi domin haɗa shi da wani ko bauta ma wani shi kamar nuna gazawar shi ne kamar yana nuna Allah ba zai iya biya mai wata bukata ba sai ya haɗa shi da wani ba zai iya mai wato a falala kaza ko ya kare shi daga cuta kaza ba sai in ya bauta ma wani shi ko in ya haɗa shi da wani a cikin bauta to da haka masabba ce kaskanci ne aka jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake shi tsarkakakke ne daga gare shi السادسة وهي من أهمها مسألة تشدة ودتنا daga cikin mafiya mahimmanci a cikin waɗannan masail ɗin da zamu tattauna guda talatin إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يسير منهم ولو لم يكن يشرك ولو لم يشرك nisantar da ainihin musulmi daga mushrikai don kar ya kasance daga cikinsu ko da ko bai yi shirkan ba shi musulmi yana nesa da mushirikai da shirka da ita kanta da su mushirikai din saboda zama da maɗaukin kanwa suka ce shi ke jawo farin kai to don kar ya koyi shirka yau da gobe ko da a ce baya shirkan sai a ce to ka fita daga cikin su kar ka zauna da su shi yasa ya ce wa ma ana minal mushriki an gane ko ce wa ma ana minal mushriki na ni ban kasance daga cikin mushrikai ba ibn al-uthaymin yace bai ce wa ma ana mushrikun ba ai da sai yace ni ba mushriki bane amma sai yace ba na cikin mushrikai mana ya nuna ya nisance su hatta mu'amala ta yau da gobe ya daina yi da su an fahimci wannan ai sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a fara saukan mai da wahayi kun ga ai sai da ya nisanci jama'a ya koma kogon hira nan yake zama so haka al'amarin yake dole musulmi sai ya nisanci mutumin da yake a mushiriki mutumin kirki sai ya nisanci mutumin da yake mutumin banza wa mu'ada wal balidi ila al jalidi sari'atun kal jami yud'u fi rimadi fa yakhmudu la tashabanna al kaslan fi halatihi ka musalihin bi fasadi akhara yafsudu عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه وكل قرين بالمقارن يقتدي إن كان ذا شر فجانبه سرعة وإن كان ذا خير فقارنه تهتدي سود هكا آه سيتي وما أنا من المشركين لك سيبيتي وما أنا مشرك با وما أنا من المشركين العثمية لأنه إذا كان بينهم ولو لم يكن مشركا فهو في ظاهره منهم ومن إن دي أكسن سينا تعرض سو كودا أتي شبايا شركة فأظاهري كورينا تكن سو أتي أبوكم براو براو Isa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitarwa da zama da mutumin kirki. Sai wanda yake zama da mutumin kirki kamar wanda yake tare da mai turare ne. ko ya san maka ko ya yan maka ko ka ji kanshi kun- ko ya s- wato ya baka kyauta ko ya san maka ko kuma ya saida maka ko ka ji kanshi ana ala ayi halin dai kana cikin amfanuwa da shi shi kuma wanda yake mai zama da mutumin banza gali so kana fi khilkhirin kamar mai zama gurin mai ziga-zigi ziga-zigi na makera ka ko ya kona ka eh ko me ko hayaki ya addabe ka ko wuta ta fallaso maka dole dai sai ka cutu an fahimci wannan ai. to haka al'amarin yake shi mumini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar icen dabino ne duk ta inda ka bullo ka amfana shi kuma mutumin da ya kasance fasiki mun ji kamar wancan mai zama da mai ziga zigi mutumin banza ko a magana bai cutar da kai ba a aiki zai cutar da kai ko bai cutar da kai a aiki ba zaman ku da shi kawai yana cutar da kai mutane suna ta rubuta ka a listin mutanen banza kai baka sani ba sai ka je wani gurin kana buƙatar wani ɗauki ka je neman aure ko kuma wani ya ga yakka yana so ya aura sai a ce ai babanta kaza ne saboda me yana zama da mashayan kwaya sai a ce ai dan kwaya ne yana zama da mazinata sai a ce ai mutumin banza ne to kaga ko ai lamari ya ɓaci to ballantana kuma a babin aqida kana ahlus sunna amma kuma gurin zaman ka gurin zaman mushrikai ne kana fada da boka wani mushriki wani kududun dan bid'a wanda ya kasance bid'ar shi ke janta ba ita ke jan shi ba ma shi yasa salaf suka yi hani kamar da zama da dan bid'a maganganun su sun fi shukin masari akan haka sun fi shukin masari الإمام القرطبي كركشن فدن الله تعالى إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ya kawo maganganu kan cewa idan ya zama mai alfasha ma an hana zama da shi to ina ga ɗan bid'a wanda shi zunubin shi da munin shi ya fi haɗari a kan na mai alfasha an fahimci wannan Allah ta'ala ka tsare السابعة mas'ala ta bakwai kaunu tauhidi awwala wajibin kasancewar tauhidi shine farkon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta a ina za mu fahimci wannan falekun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya zama farkon abin da zaka kira su akan shi shine shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wanda shine tauhidi haka farkon abin da ake kira zuwa gare shi shine tauhidi da mutane ba su da tauhidi sallar su da azumin su da zakkan su sun zama haba an mantura ka Allah shai haka farkon motsi na farko shine tauhidi at-tauhidu awwalan aw kanu ya'lamu annabawa da awasu kenan in kana karanta alkur'ani kana bibiyar tarihin annabawa za ka gani wasu annabawan da yawa ma ba a bamu labarin sallarsu ba ko wata ibada ta daban amma dai an gaya mana dukkansu masu tauhidi ne وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت kowane annabi in ya zo ce musu yake yi ubudullaha malakum min ilahin ghairu haka farkon da'awa ita ce tauhidi annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama abinda ya fara kiran mutanen shi zuwa gare shi kenan a kadaita Allah sai da ya dau shekara goma babu wata ibada wadda aka saukar da ita aka mata tsari in ba tauhidi ba eh ana yin sallah a lokacin an yi umarni da kyawawan halaye da sadaka da kaza da kaza amma babu bayani akan wato hudud na wa'incan ibadu domin su ana so ne dai kawai dai mutum ya yi dai amma abin da ake bukata ya yi tauhidi sai shekara ta sha ɗaya sannan aka hukunta wato sallah da adadin rakawo'inta da lokutanta ina fata an fahimci wannan sauran ibadun ma duk sai da aka yi hijira zakka aikin hajji jihadi azumi duk sai a madina Allah subhanahu wa ta'ala ya shara'anta su wannan ke nuna maka ashe tauhidi shine motsi na farko abinda ake nema ga musulmi ya zamanto mai tauhidi الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة أنا فارا واد التوحيدي نيكا فنتبكن كومي هر سلامة هر سلا كافوا أمر سمتن دا سلا ودى إتسي أعظم العبادات توسي أنفارا التوحيد سلا إتسي أعظم العبادات البدنية يعني مع التوحيد كلمة الشهادة شيني يفكومي وما يفكوا درجة me wato ainihin hujja akan da shi ake farawa falyakun awwala ma tad'uhum ilai da kuma an ga hadisin mu'az kenan ko hadisin ali bin abi talib shi ma sai alleka na sallama cewa yayi ud'uhum ila islam akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi na tsammanin hakan kira su zuwa ga musulunci kuma du'uhum ila al-islam yace unfuz ala rislika ko hatta tanzila bi sahatihim thumma du'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajib alaihim min haqqi Allah ta'ala fi kaga shi ma ya ce mi ai kira zuwa ga al-islam wanda al-islam shine dai at-tauhid hadisin mu'az da ya ce ka kira su zuwa ga wato ainihin tauhidi ka ba su labarin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta musu kalmar shahada da ya gama sai ya ce fa'inhum a ta'uka lidhalika idan sun yi maka biyayya akan haka to sannan sai ce ka kira su zuwa ga sallah a haka a haka menene kace نعم إلى أن يوحدوا الله وترواية التاسعة مسألة ترى أن معنى أن يوحدوا الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله معنى أن يوحدوا الله ديزو أو ترواية شين يجي معنى شهادة أن لا إله إلا الله ذا فهمت أن دقى تعبير صحاب ديرويتو حديثا أو رواية عبر هذا شهادة أن لا إله إلا الله أو رواية عبر هذا أن يوحدوا الله أجن شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم توحيد الله تنا هكنت تنا لزم تدولة كأيت الله سبحانه وتعالى أتكن عبادة بنوءك عبادنا دولة كأيت الله سبحانه وتعالى أتكن قوة عبادة shine ma'anar kashi da ba abin bauta da gaskiya sai Allah amma mutumin da ya shahada kuma ya kasance yana hada Allah da wani a cikin bauta to kalmar shahada shi ta zamanto ba karɓaɓɓiya ba domin ta karya sharaɗinta sharaɗin kalmar shahada a samu tauhidi a cikinta shi yasa ta zo da siga ta hasru da kasru wadda take siga mafi girma mafi kwari shine annafi wal isbat la ilaha illallah a ƙara da wahdahu kuma a ƙara da la sharika lahu kaga ko ai abun akwai mu'akkidat kafira waɗanda suke nuna maka babu yanda za a yi babu majal ga wani a da zai shiga cikin bauta in ba Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ba wahdahu la sharika la al'ashiratu mas'ala ta goma anna al-insana qad yakunu min ahli al-kitab wa huwa la ya'rifuha aw ya'rifuha wa huwa la ya'malu biha me ake nufi la ya'rifuha ma ash-shahada mutum zai iya kasancewa yana cikin ma'abota littafi ma'ana yana da ilimi ya ce allul kitab ma'abota littafi suna karatu kenan sabanin mushrikai da wanda suke maguzawa da sauransu wanda sun kasance babu wani littafi da ya sauka a kansu babu wani littafi da suke bi babu wani manzo da suke koyi da shi amma kaga ahlul kitab daga yahudu da nasara suna da littattafai ko da a ce ba sa bin su sau da kafa suna da manzanni ko da a ce ba sa musu biyayya sau da kafa amma dai minan nahiyatil asiliya suna da wani intisabi ko yaya ne zuwa ga littafi da ya sauka daga sama suna da intisabi ko yaya ne zuwa ga wani manzo da Allah ya aiko wa in kana sun kasance sun saba to tunda ahlul kitabi ne kaga suna da me suna da masaniya ko Ah, amma dai ta iya yiwuwa mutum ya kasance yana cikin ahlul kitab amma kuma bai san ma la ilaha illallah ba bai san shahada ba ko kuma ya santa amma baya aiki da ita akwai su akwai su da yawa waɗanda su ba ma su santa musamman cikin kiristoci da su jahilci ya fi ƙarfi a cikinsu shi yasa sun fi kama yan bidi'a sun fi kama da kiristoci a babin abin da ya shafi jahiltar addini da kirkiro bidi'a wa rahbaniyatan ibtada'uha ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها سودهاك akwai wanda ba su san ma kalmar shahada ba ba an an ce ba san kalmar shahada ba ana nufin ba su iya karanta ta ba ko ba su iya faɗatta ba faɗatta ba nan ne matsalar take ba ya abu ne ashalu yani shay ya da saukin faɗa to amma sanin ma'anarta sai wanda Allah ya datar da shi ina fata an gane wannan so da haka mutum zai iya zamantowa daga cikin ahlul kitab amma kuma bai san la ilaha illallah ko kuma ya santa amma baya aiki da ita saboda son zuciya wurin da mushrikai da a, wato yahudawa galibi suka fi yin haka الحادية عشر التنبيه على التعليم بالتدريج kwadaitarwa akan karantarwa sau da kafa a sannu sannu karantarwa ne daki daki rayuwa a ce kai ta dura ma yaro ilimi yau gobe ya zama ibnu taymiya dura mai ilimi gobe ya zama ibnu kathirin ko ya zama bukhari ba zai taba yiwa ba shay'an fa shay'an shi yasa alqur'ani ma ba a saukar da shi jumlatan wahida ba Allah ce kadhalika linuthabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila Allah subhanahu wa ta'ala ya qassama shi qur'ana wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muqfin wa wa nazzalnahu tanzila ana ce mun rarraba saukar da shi ala muksin a dan ka karantar da mutane shi a tsanaki cikin shekara 23 aka saukar da alkur'ani kaga Allah yana da ikon da zai iya saukar da shi cikin dare guda kuma annabi ya iya shi to amma sai aka wato bi daki daki dan a koya mana bi a sannu sannu kamar yadda kaga halittar sammai da kasai Allah ya halicce su cikin kwana shida duk da zai iya ce musu kun sai su kasance amma don ya koya mana bi a sannu-sannu wani abin koda kana iya yin shi sai ka ɗan ɗaga ƙafa ka bi a sannu-sannu domin bi ta'anni salama wa bil ajalatin nadama at-ta'anni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan hadisi ne wanda yake yumkin an yuhassan so dan haka sai malam yace akwai tambihi akan karantarwa bit tadrij daki daki kadan kadan kamar hadisin معاذ بن جبل إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب هذا بالتدريج الثالثة عشر الثانية عشر البداءة بالأهم فالأهم فارا وادا ما في مهمنتي sannan sai mai bin shi a mahimmanci abin da ya fi mahimmanci shine at-tauhid yasa ce shahadatu Allah ilaha illa Muhammadu Rasulullah sannan sai me yake bin shi a mahimmanci as-sala fa inhum ata'uka lidhalika yani idan ba su biyayya a tauhidi ba la ma'ana li du'aihim ila as-sala in sun yi biyayya kan tauhidi kira su zuwa ga sallah sallan nan kuma cikin dare da ma'ana as-salawatul khams in sun yi biyayya kira su zuwa ga zakka لأن أهمية الصلاة فوق أهمية الزكاة إذا لم يؤد الصلاة على وجهها فلا معنى لدعائهم إلى ikhraji azzaka daga zakkan ma da aka zo sai kuma bayan in sun yi biyayya a karan fari to kai ma sa'i da zaka je fidda zakka almuzakki to ka ainihin wato bi wasu ka'idoji ka kiyaye shi ne wattaqi da'watal wa iyyaka wa kara'ima amwalihim zuwa wattaqi da'watal mazlum al ahammu fal muhim to haka ya zama rayuwarka ya kamata ta kasance kullun ya zama kana kallon menene wanda yake ma'alil umur menene wanda yake al aham menene wanda yake amfa menene wanda yake aslah sai ka dinga gabatar da shi akan wanda yake dunahu akan wanda yake kasan shi kada zama kullum kana kallon abubuwan da suke ƙananu ba ruwanka da manya-manyan al'amura wa gurin ci gaban rayuwarka da addininka in kai haka sai ya zamanto baka bi tsari wanda yake na shari'a ba Allah ka tsare mu الثالثة عشرة مصرف الزكاة مصرف الزكاة أنا يسا مصرف أما مصرف شين يأسف مصرف الزكاة عند أكي وتبايد الزكاة سودياتي فترد إلى إلى فقرائهم تد مصرف إلى لقسم مصارف الثمانية الله تعالى يأتي إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل سوني مصارف قدا تقوس دا أكي فتد زكاة باسو تلكاوا دا مسكيني آه، da waɗanda suke aiki gurin fidda zakai su ne sa'i da sauransu waɗanda suke aljabi wanda yake tattaro dukiyar da kuma wanda suke suke zuwa a yi lissafi da su wasu ka ce har malaman da suke karantarwa suna cikin al'amili na alaiha an fahimci wannan ai hakan nan wanda ya kasance an ɗaura mishi fansa ya yanci kan shi wafin rikob a ba shi kuɗi da zai je ya biya wannan mukatabar da aka yi mishi mukatab kenan ko kuma ma wanda yake bawa ne amma kuma inda zai zama ɗa za a amfana da shi gurin jihadi da sauransu da karantar da al'umma da koyon ilimi sai a je a ‘yanto shi a siyo shi a ‘yanta shi hakan nan wal gharimi na wanda bashi ya musu yawa su ma a basu abin da za su rage bashin da ake bin su ko su biya shi wa fi sabilillah hakan nan gurin wato haɓasa ta ɗaga addinin Allah tun daga jihadi da gina makarantu da masallatai duka ya shiga cikin wa fi sabilillah da taimakon bayin Allah waɗanda suke aikin ɗaga da'awa malamai sun shiga ciki kamar yadda za a ba mujahidai su ma ina fata an fahimci wannan wabin sabil matafiyi da guzurin shi ya yanke shi ma a bashi abin da zai yi guzuri zuwa ainihin wato garin su almu'allafati qulubuhum ko mun tsallake su waɗanda suka kasance ana lallashin zukatan su bai shiga musulunci ba amma ana kyautata zaton za a iya siye zuciyar shi da kyauta da alheri sau da kasancewar shi wani babba ne cikin mutanen shi idan aka samu ya musulunta ana sa ran musuluntar mabiyan shi ko kuma kila musulmin ne ma amma kuma wato walamma ya dukhulul imanu fi qulubihim fi qulubihim zukatan imani ba su gama shiga ciki ba ana iya ba sa kuɗi a mai wasu alheri alkhairai wanda za su lallaso zuciyar shi hakan nan waɗanda suka kasance wato matafiya akan hanya to nan masarif guda takwas dukkan su ana kiran su masarifu zakka malamai sun yi sabani shin ana iya wato a wajjaha dukkan dukiyar zakka zuwa ga wani masarafi daya daga cikin masarif ɗin nan ko ko kowane ɓangare sai an fidda mishi wasu kuma suna ganin in dai talaka ne alfukara su wannan ana iya ba su amma sauran ba iya ba su duka su fukara su ne a gaba a cikin waɗanda suka cancanta a ba su dukiyar zakka akwai matsaloli da yawa a cikin wato wannan matsala الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم malami ya yaye mawa ɗalibi shubuhohi ko shubuhar da take cikin wata mas'ala domin lokacin da ya tura shi ya je ya karɓi zakka sai ya ce mushi tu'khadhu min aghniyaihim ka a matsa matalakawa kenan masu kuɗi ne za su fitar da zakkar sai a maida ta wa talakawa kaga an warware shubuha an fahimci wannan ai to kaga anan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci a wato ainihin sharaɗi ɗaya daga cikin sharuɗan wanda za a karɓi zakka a hannun shi shine ya zamanto mawadaci wadatan nan kuma haddin ta a shari'a shine ya kai nisabi idan dukiya ce ta kuɗi nisabin nan kuma a nisabi na dukiya shine dinari ishirin ko dirhami ɗari biyu wanda yanzu yana daidai da miliyan biyu da wasu ɗan ɗoriya a sama so wannan shine ainihin wato ainihin nisabi na zakka kuma ya zamanto dukiyar ta shekara shekara ta zagayo a kanta an fahimci wannan ai idan shanu ne su kai talatin shekara ta zagayo a kansu idan awaki da tumaki ne su ana kwatse su su kai arba'in shekara ta zagayo a kansu idan raƙuma ne su kai guda biyar shekara ta zagayo a kansu haba raƙumi za a bayar ba shi ɗan akuya za a bayar ko rago ko tunkiya ina fata an gane to daga nan adadin na ƙaruwa abin da za a bayar yana karuwa amma shi na kuɗi almuhim in dai ya kai dinari ashirin ko dirami ɗari biyu to ko dala ɗaya ta ƙaru a kai za a haɗa ne a yi dubabarin ɗin shi ya ce to ɗaya bisa arba'in za a ɗauka a ciki amma saɓanin zakata ne saɓanin zakata ta awaki da tumaki in amfanin gona ne in ya kai ausiki ɗari uku in ya kai ausiki sittin wanda shi ne tiya ɗari uku sa'i ɗari uku to za a fitar da ushiri in ya kasance noman damuna ne in noman ran- rani ne za a fitar da nisful ushiri shine ɗaya bisa ishirin an gane wannan ai sau da shi an fi shan wahala in noman rani ne an yi ban ruwa an yi kazana an ji ba ɗaya bisa ishirin shine nisful ushiri yanzu rubu'ul ushiri ɗaya bisa nawa ana shan wuya gurin wani gada rubu'ul ushiri ɗaya bisa hudun ɗaya bisa goma shine ɗaya bisa arba'in ya ce nisful ushiri rabin ɗaya bisa goma shine ɗaya bisa ishirin shi kuma an gane wannan ai. so don haka eh, sai a zauri ake ake shan fama dama gurin wani to da haka kaga ah, ah, na- akwai bayanai da yawa to amma a nan sai sai shari'a ta zo da shi a dunkule san cewa shi mu'az alimun ne bil halali wal haram ko ya san da wa'incan hukunce hukunce Allah ta'ala ya samu dace الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال هني daga كرائم الأموال kar a taɓa dukiyoyi masu tsada musamman a cikin zakata amfanin gona ko kuma zakata dabbobi kamar yadda shi ma mai bayarwa ba a so ya ba da kaskantacce wala tayammamul khabitha eh, tunfiquna minhu wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi an gane ko to haka shi ma wanda ya je zai fitar a hannun mai mai za- mai ba da zakan kai ya ce sai ya zaɓi dan kwaleliyar tinkiya ita zai ɗauka kila ma tana da juna biyu kila sabuwar haihuwa ce to kare ya haka za a cutar da shi mai dabbobin kaga musulunci la darara wala dirar an yi balas kenan an yi almusawa ina ga za mu bashi haka insha Allah idan mun zo karatu na gaba sai mu karasa sauran masail din duba da cewa suna da danya sun kai talatin insha Allah mun samu rabin su kenan ko insha Allah Allah ya samu gaci